wa'azi ya yi sama sun waura takuri wanda za mu kira domin gabatar da wazi a halin yanzu shine uban tafiya uban gayya shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamati sunna ta ƙasa da ƙasa na majalisar malamai kuma khalifa na marigayi a sheikh ismail idris wato fadilatu sheikh muhammad afani haya jingir shine zai zo domin gabatar da wazi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira alarama abdullahi babba itas ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar fadilatu sheikh allah ya lankwanta wa malam alkhairi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين ya jama'ar musulmi kamar yadda kuka saurare ni a wannan matsaya mai albarka kan mumbari na wa'azin musulunci wanda da shi Allah ya nuna ɗaga daraja da albarka da daci da samun aljannar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wato ina nufin wa'azi tunda ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nasi
كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون jama'a barka barka ubangiji mahalicin kowa da komai Allah shine wanda da abin da muka samu mai yawa da abin da muka samu kaɗan wallahi tallahi Allah ne mai bamu ya bamu babbar baiwa kuma ya bar- ya bayyana mana ita mu al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama al'ummar musulmi da ce kuntum khaira ummatin mana ya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kun kasance fiyayyar al'umma khurijan linnasi al'ummar da aka fitar da ita linnasi don amfanin mutane duka cikin mutane in kaga wani bai amfani da al'ummar musulmi ba to shi yaki don Allah ya fitar da wannan al'umma linnasu don amfanin mutane duka amma fa kun san ba a wani banza ta yaya al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama za ta amfanin dukan mutane shi ne wa'azi ta amuru na bil ma'arufi kuna wa'azi kuna yin umarni da abin da aka sani cikin shari'ar Allah gashi a alkur'ani gashi a hadisa na sallallahu alaihi wasallama gashi a bayanai na maluma masana addinin musulunci tun daga sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'i na bi da bi su karanci aya su fahimce ta suna masu imani da la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zuci da baki da aiki sai su yi mana bayani a ilmance fulla-fullan addini ga farilla ga sunna ga mustahabi ga halal ga abin da yake khilaful aula ga makaruhi ga abin da yake haram ga wani mugun gurin da in wani ya jangwala zai ridda ya kafurta Allah tsare mu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan kuma faqidu shay'i la yu'tihi marokan Hausa suka ce wai wanda da yace zai baka riga ka duba tauyansa ko mara riga ya kyautar riga to wata uminuna billahi kuma kuna da tauhidi kuna imani da Allah mara tauhidi ba zai karantar da tauhidi ba mara gaskiya ba zai karantar da gaskiya ba marar amana ba zai karantar da amana ba mara kamun kai ba zai karantar da kamun kai ba wa tu'minuna billahi ku karan kanku kuna imani da Allah cika bakin addini ba aiki maganar banza ce wanda zai zace sai shi wani kai wanawa ya ce shi musulmi sai shi wani kai wanawa ya ce ahalin sunna sai shi ne kai wanawa ya ce mutumin kirki a to do wannan kirari fa idan mutum ya bugi kirji ya faɗa haka siddan ba aiki ba yarda wannan kirarin ya yi dole sai da gaske ne don haka idan ka samu gungun yahudu sai ce shi ne na Allah har ma don cika baki sai suna ce wai kudin kowa in suka ci sun ci lalas wai ku a lahira ba za a musu hisabi ba sabila da tsananin ƙaryar yahudu ga yaransu nan nasarawa kiristoci sai ka ji mutum ya zazzare ido a amerika ko a ingila yana girgiza a kan dandamalin farfagandarsa da sunan addini kan ka farga sai ka ji bbc na ba da labari an kama fada-fada guda kaza sun yi fyaɗe an dankara musu tara a london sun sai da coci sun biya tara gbbc ko ba ta taba fada ba to ina cika bakin can ya yiwu wannan maganganun banza na yahudu na nasara suna da addini waye waye waye walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum ku musulunta kawai da kun yi imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuci da baki da aiki lakana khairan lahum wallahi da wannan imanin da musuluncin da ya zama alheri a gare su ah kai ne yahudu kai ne waye in ka je lahira wuta zaka sha wani ya taba cin amanar buhari a wata jiha a najeriya lokacin da ya yi masa gurungun masata suka yi ƙoƙarin karya gwamnatin ba sa so a ce buhari musulmi ya yi shekara takwas ya sauka lafiya to amma idan Allah ya bashi ya sauka lafiyan akwai mai hanawa la mani alima a'ata wala mu'tiya lima mana'a wallahi wanda Allah ya bashi ba mai hana shi wallahi wanda Allah bai bashi ba shi kuma ba wanda ya sai bashi to wancan munafiki barawo sai aka zo za a yi zaben nan da gwamnatin muslim muslim Allah ya ba mu ta hau sai je yana zagin musulmi ya ce za a gwada a gani kirishan kirishan can a bakinsa ko dai an yi haka ko ba a yi haka ba ko kun ji ko ba ku ji ba gaskiya a matsayinmu na musulmi idan aka yi gungu kafirai suka shaya daka suka ce sai su kirishan kirishan kayan za mu wa kanmu adalci ni ban ga laifin da ne ba in ce sai mu muslim muslim wa nawa laifi me za ka yi baka jin haushin wanda ya kafirce wa ubangiji sai wanda ya ce mu miƙa wuya zuwa ga Allah mu yadda da addinin Allah mu yadda da musulmin da ya yadda da addinin Allah kada mu tarwatse innamal mu'minuna ikhwa ka karanta mana innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون Allah ramu ayan nan da ka bayar a alkur'ani take ko ka manta ka dauko wani guri ne alqur'ani to kar ka dinga sauna Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa waɗanda kaɗai suke ‘yan uwan juna na hakika su ne masu imani a gurin Allah wanda baya addinin Allah sunansa mai imani wanne ne addinin Allah inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
madaukakin sarki ya ce inna dina inda Allahil islam tabbas addini inda Allah wajen Allah sunansa al-islam to wanda ba bauta Allah da addinin Allah Islam yana da imani yahudu ba imani wanda baya bautawa Allah da addinin Allah Islam yana da imani nasara kirinsa dan magiru a wajen Allah a tsarin da alkur'ani ya karantar da duniya ba su da imani innamal muminuna ihwa muminai a addinin Allah ake samunsu inna dina inda Allahi al-islam to gargarɗin na me gargargarɗin nan na me ya mutum zai zo ya tara musulmi ya ce musu musulun musulun su gigice waccan hauka har ina jama'a akwai hanyar shiga aljanna tindibus akwai muguwar hanyar zunduma wuta take ga marasa rabo Ubangiji muna roƙonka ka hana mu bin san rai. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Amma duk wanda ya ji tsoron Allah ya hana ransa bin san rai ya gama wahala fa innal jannata hiya al-ma'wa. lallai aljanna ita ce makoma Allah sa dukkanmu aljanna ce makomarmu so da Allah a daina kiɗimewa wannan jihar da na zo wa'azi wace jihar ce wa sunan gwamnanta na yanzu Ahmad Umar Fintiri Allah ya bar albarka ko kuntuna yana cikin gwanaye na mai sunan siyasarsa amma ban ce ku zaɓe shi ba ne kana jin ba don musulunci na ce a zaɓe shi ba to Allah ya rufa min asiri bai zo ya yi abin kunya ba in dai ba dubai ka je ba ko ka bi wa'yansu sashi cikin birnin kano to da wuya ka ga yadda aka gyara hanya har muna shiga karkashi mu fita kamar yola ban yi zaben tumun dare ba ahmad umar fintiri allah ya bani sa'a ban dau banza ba haka ne ko ba haka ba ku duba wakilai mutum goma don goyon bayan wa'azi ya zo larura kuma ta sa shi yana abuja addaruratu tubihul mahzurat Allah taimake shi da dawo da shi lafiya Allah ya ƙara wa yola ɗaukaka Allah ya ƙara wa wannan jiha lafiya da zaman lafiya Allah murɗiyar da ake damfara mana a jihar can makwauciya Allah ka sa abin ya komo ya zama tarihi Allah ya sa mu musulmi mu fahimci kanmu ya kamata a ce muna tamanin da kaza bisa ɗari wani kafiri ya zo ya rarraba cancan wa wayansu mutane kuɗi su yaƙi kansu da kansu muslim muslim jama'a ana addini da wasa mutum ya bi hanyar nan ya gani tun daga nijar na cameroon a dawo gabar wajen chadi borno mu koma naija ba dan adam din da baya gurin nan nawa aka aika wa kowa gida saboda wa muka zo to ya mu masu wa'azi a hankali da manta abin da aka fada baran fara da ni da kaina da mataimakana na ɗaya da na biyu Allah ya taro mu a Abuja muka zo wa'azi gani ga wazirai na guda biyu wizara sidiqin wazirin na ɗaya bayan haɗuwar mu sheikh yusuf muhammad sambar ga cikin kowa ya san ina masa laƙabi da waziru sidiqin na biyu mataimakina na biyu sheikh sa'idu hassan jingir waziru sidiqin muka taru a eagle square a abuja ga nika su na zo wa'azi na ga ɗan adam malam kamar an yi cida ne an yi ruwa na ɗan adam na ce jama'a duk taron nan kowa da ni da sheik yusuf sambo da sheik sa'idu hassan jingir da ku na ce to dan allah ake yin wa'azi dan allah ake zuwa wa'azi dan allah muke yin bauta aljanna allah muke roƙo a gurinsa ya mana rahama ya bamu daga Allah muke roƙon gata ya kare mu da dukkan masifar duniya da ta lahira Allah ka nesanta mu daga azabar wuta ko duriyar jahannama ya Allah karka bari mu ji sai na ce wanda dai ya zo gurin nan na ce in ya zo dan ni ba dan Allah ba ba ruwana da shi ba ni da duniya ba ni da lahira ba ni da wuta ba ni da aljanna ba ni da arzutawa ba ni da talautarwa na ce wanda shi ya zo matan yusuf samba ya yi wahalar banza ko shi din yana da wuta yana da aljanna wanda ya zo don marasa ya da hassan jingir ba allah ina addininsa mun taɓa gaya muku ko mun taɓa gaya muku to ya kamata mutum ya faɗi wannan magana ba da gaske ba ko mu faɗa da gaske don an yi da gaske ɗin a taɓa a fasa wa abudu rabbaka wa abudu rabbaka hatta ya ce ya kalyagin
Allah ya ce da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abudu rabbaka ka bauta wa ubangijinka Allah ba yankewa ba fasawa ba baya ba ba gadgargagar hatta ya ce ya kalyaqin har sakankan cewa ta zo maka Allah ya karɓi ranmu muna musulmi masu imani yaushe ake addini a fasa yaushe mutum zai taho gurin Allah ɗansa ya hana shi yaushe mutum zai taho gurin Allah matarsa ta hana shi yaushe mutum zai taho wajen Allah abokinsa ya hana shi yaushe mutum zai taho wajen Allah atiko ya hana shi yaushe mutum zai taho wajen Allah tunubu ya hana shi yaushe mutum zai taho gudun Allah rabi musa kwankwalo ya hana shi ranar tashin kyaman za a yi hisabi hisabi na daban na atiku daban na wa daban na tulubu daban na wa daban na malayin su samba daban na wa daban na malayin sa'id hasan daban na wa daban na mahaifi na daban haka ne wanda bai gane haka ba ilimi ko jahilci yasa nake cewa kaina da ko a koma makaranta ko wanda yake addini don wani yana da ilimi jahilci ne Allah sakawa wazirin adamawa alhaji atiku abubakar da alheri ya Allah karka ba da iko wani kafiri ya taɓa lafiyar atiku don siyasa ko don mulki yadda wannan bawan Allah ya zo ya nuna mana samunsa bai manta da Najeriya ba ina son atiku saboda wa'yansu abubuwa daga ciki akwai yana yin kamfanoni a ƙasar nan ya yi jami'a a ƙasar nan ya je muna yin taron raya ilimi shine mutum da farko da ya taba bamu miliyan ashirin kun manta ya bayar dan alhaji sani ne ko dan islam tun da ya dan islam ɗin mu musulmin mu so shi ko mu ƙi shi muna son sa da aka na ce ala ya zuba san baka daina shirme na ce na fi ka san atiku na fi malam yusufu san atiku to ni ban yadda a kawo ga atiku ga inyamur a bayansa ya shiga gaba su kashe shi ban yadda da wannan ba sun yi wa sardauna haka ko ba su yi ba sun yi wa abacha haka ko ba su yi ba sun yi wa ‘yar aduwa haka ko ba su yi ba shin wayannan kafiran suna da ƙuri'ar da ba za mu ci zaɓe a najeriya ba sai da tasu muslim muslim
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون tun musulmi a najeriya ɗan siyasa in dai musulmi ne na allah da annabi da kirista mai son najeriya har yau ba mu manta alherin sa'amadu bello saddaunan sokoto ba haka ne inyamurai nawa ne suka yi bakin cikin kashe sardauna suka yi bakin cikin kashe sardauna inyamurin to wa ya kace shi inyamuri ne kowon zaigu babban lace ne babbarbare ne wa ya kashe sardauna me yasa kuka manta me yasa kuka manta ko kun manta ni ban manta ba ha abada ba zan miƙa a teku yamarai su kewaye shi ba in wani zai yi ni banda ni in ya ce za a mar a ba da ƙuri'a to ba tawa abu ya na faɗa ko a bayyane lokacin da atiku ya ba mu miliyan ishirin ai inda yanzu ne ta fi miliyan 500 ko ba zan yana son addini ne bayar ba zan yana yana son addini ne ya zo yi mana jami'a a adamawa ba don mai zama yadda shi gidajenci hauka ne na fi yusufu sambo son atiku ko a tikun ya gane ko kar ya gane haka yake a raina na biyu kun ga shek yusuf sambo wallahi tallahi yana sona ni fahimta ta nake gaya muku wallahi tallahi ina son malam yusuf sambo ga wani abu da aka zo wai za a ziga ni a kansa lokacin da jonathan yana mulki sun suka zo ce shan yusuf samba ya je gidan jonathan aka taya ɗan izala wallahi ya je wallahi ya je wannan ya gaya min wannan ya na zo na tara kuna ce ni na sa shi an taɓa yin haka na ga nai da wasa za a ci mutuncinsa gara ni in ɗauki wannan baƙin jinin masan da ya zara jiki ya je ban sani ba na taɓa yin wannan kariya ko ban yi ba to ku munafukai kuna tsaman za ku iya raba ni da shek yusuf zamba ne ku munafukai ba za ku iya ba shi yana so na ku ne ba kwa so na ranar da ya tutututube baya na ce ya zo ya zo muka zo za mu yi sallah na ce wuce ka ja sallah da ni da shi sai da muka yi kuka soyayya ko kiyayya sai shek yusuf samba ya ce wallahi yau waɗansu ba za su yi bacci ba dan bakin ciki in ji shi ya san waɗanda ya tauna da su munafukai ya san su ko bai sani ba shek yusuf samba na so na ni ina son shek yusuf sambo ya taba zuwa gidan janatan a ɓoye na ce ni na ce yaje don kar a ci mutuncinsa ko soyayya ko ƙiyayya shek yusuf sambo ka dawo gida Allah sa kai umara lafiya Allah ya karɓi addu'o'in da za ka yi in kai addu'o'in ka roƙa mana Allah ya tabbatar da mu akan hanya addinin sa madaidaiciya Allah ya hana mu bin son rai don da ya ja man bakin nan billahi lazi sa'a ya ci ku tambaye shi wallahi yadda ce malami na kakka sake sa wannan ya ja man baki an yi haka gaskiya ne malam
na leƙa na gan shi kai ba rawani na ce yau sai ka shiga wannan shirman na ce baka taba tawaye ba baka taba tawaye ba ya ce to ka tashi ka bani guri na ce kai malami na karka sake sa wannan hijabin baki da ya fita suka ce kai haƙuri ba ɗan tawaye ba ne shirman yaro ne na ce to ku dinga haɗa ni da shi yawa yake ja mun baki alaramma ne idan wani a cikinmu ya bata me ribar kar wani ya sake zuwa guri na yana zagin yusuf sambo ba zan yadda da magana ka ba kai ma idan suka zo suna zagina ka banka da shegu waje mu masoyan juna ne ba ku isa ku raba abin da Allah ya hada ba ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا جماعة Allah ya ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير inna shaitana tabbas shaitan lakum a gare ku ya bani adama shaidan adowon wani irin abokin gaba ne Allah ka kare mu fatakhizuhu aduwa saboda ka kuriki shaidan a matsayin abokin gaba kar wani ya wasa da shaidan a'udhu billahi minash shaitanir rajim inma da'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana da muguwar manufa in dai shaidan ne zai ba mutum shawara to so yake karshen abu ya zama dan wuta Allah kiyaye mu to Najeriya jama'a mu daina raina kanmu rahimallahu imra'an alima qadra nafsihi Allah ji kan mutumin da ya san matsayin kansa dan na gana ta wani rudu wai kasan nan mai albarka rainan su Shehu Usman bin Hudu rainan su Sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto renan iyayenmu musulmi masu ce mana an zamu ci abinci sammin laha wa kulmi yaminika wa kulmin mayalika ina suka samu daga bakin manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yaushe za a ce musulmi ne za su lalace wai dan China ne zai dawo ya ɓace ƙasa ya ɓace kantin kwari ya kori kanawa ya rika buga jabin shadda yana sayar da ita da araha don ka bar ɗan uwanka to idan ka bar ɗan uwanka ɗaura kaya za ka yi ka koma china ɗin yaya aka yi suka zo suka sassaƙo suka shiga ƙasa ƙasar mu ko ina suna tone dutse suna ɗiban manya-manyan dukiyar kuɗi har masaranmu ba dama ta araha sai su ba nasu yan nasu su je su sai masara har gona su ba ku takardar banza a gaya min ko a amerika a daka dala a tuka tuwo a ci to me yasa kuke ba su dawa da gero da masara da man shanu da manja a yi china da shi har gurjiya har 'ya'yan atile su haƙe muku gari su ɗebi 'ya'yanku su lalata su sannan su zo su tara ba yan amurka kwai aje aje aje aje aje beijing aje beijing eh sarkin china yana ya gode muku ta ce sannu ba ba ba ma gujen china ne baban naka kai dan afirka hattara wani profeso daga kenya mr lumumba ba musulmi ba ne ya ce kai ya ce shi ya gano ya ce tura mulkin mallaka sun bar mana manhajar karantarwa ta jabu duk wanda aka sa ya gama ya ce a ciki ake samun barayi jimin salmumba kenya profeso ne a je a dudduba leƙe-leƙen da kuke yi a ina kuke leƙe-leƙen inda kuke zagin nan nawa ku je ku ga abin da mr lumumba ya ce ya ce masifar afirka bin karatun salabos ɗin turawa kowa aka yayi sai zama ɓarawo ya ce wani leman talaka ya ce kan ka samu talaka da ya je ya saci miliyan biyu ya ce da wuya ya ce amma sai wanda aka ce prop ko aka ce dokta wane ko yana rike da masters in aka ɗauko amana a ƙasa aka bashi in yi kwance-kwance wani sai ya sace miliyan ɗari wani sai ya sace biliyon ɗari talaka ne ke sata biliyon ko educated person ta ashe education ɗin can na jabu ne da education na Allah da annabi ne ka je ka nemo masanin ƙawa'idi ɓarawo babu masanin ƙawa'idi ɓarawo to profesan boko barawo fa ashe education din nasu is not education ba education bane abinda ka zo aka kai ka makaranta firamare ba ka shan taba ka je ingila ka dawo kana profesa kana shan giya ashe ka zama jahilin jahilai tana furop ta ce ya kaga idansa jajaja aka ce giya furof giya salabar ɗinmu ya kamata a duba ko a bashi Allah ya taimaki shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu musulmi Allah ya taimaki Kashim Shatima musulmi Allah ya taimaki ministoci da shugabannin majalisun dattijai da talakawansu ku zauna ku gyara mana ƙasa ku yi dokokin da za su taimake mu kar ku bari 'yan china su kwace najeriya ba ƙasar su bace har zagin 'yan najeriya suke yaya mutum barawo zai zo daga china a ɗauki soja ya dinga raka shi cikin ƙasa yaya barawo zai zo daga china a ɗau ɗan sanda ya dinga yawo da shi cikin duwatsun ƙasarmu kuna jin akwai gwamnan da ya isa ya je ya bi talakawa a china gwamnatin china ta yarda to me yasa namu suke zagin talakawanmu kuke ba su 'yan sandanmu da sojojinmu suna raka wannan masu jan kunna wannan ma zai watakila shi ma za ku yi ta zagi yanzu wayan nan matasa wallahi ilimin da kuke da shi yanzu ku duba wannan ba wakilin gwamnati da ce su goma ku ji yadda yake raraka karatun alkur'ani ku ji gangariyar fasara to kaga kun san dalili yayan gizala ne ko kuna tsammani yayan ɗariƙa ne ɗariƙan da yake rawa da uwansa da ubansa a layi sun buɗe hanyar karatu ko ɓarna ya mutum zai dinga rawa a layi ya dinga shan ƙwaya ba kyau Allah ka kebo bayi Allah muna tawali'u muna ladabi Allah ka tausaya mana Allah ka taimaki gwamnatin muslim muslim Allah ya sa da mu talakawan da ofishin shugaban ƙasar da na 'yan majalisu Allah ya nesanta mu daga sata Allah ya kare mu daga kabilanci Allah ya kare mu daga rashin sanin mutuncin kai Allah ta'ala ka dawo wa da Najeriya nutsuwa da hankali da taimako Allah muna yabanka ka ba mu ruwa Allah muna yabanka ka ba mu abinci Allah muna yabanka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka wa gwamnan jihar Nasarawa daraja da ɗaukaka ya yi aiki na gari jihar Adamawa na da tsaro Allah ya ƙara mata tsaro to ni kun san gemu na yafi na malam baffa fari to na girme shi to an huta sai da safe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب أهزم الكفرة والملحدين واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
alhamdulillah sai gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu zo mu ɗora daga inda muka kwana a wannan dare Allah maɗaukakin sarki ya kai kowa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh